بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأن يكون منكرا to sharadi dai daga cikin suna wanda yake za a masa tafiya sharadi dai ya ila yau bayan ya kasance mufradi kuma ya kasance ya gamu a cikin lafazi da wazani da ma'ana kuma ya ila yau ya zama na kira ne shi
ولا يسن العلامة eh alamun kenan ba a ba a tafina ga alami باكيا على علمه alamin yake wanda yana nan yana nan yawon za a bisa alamin yake نعم وأن يكون له مماثل kuma ya zama yana da mumasili wato wanda ya daidai da shi shine sharadin a masa tafiya نعم wato ya zama abubuwan guda biyu tun da abu guda biyu ne kake son ka hada to ya zama guda biyun duk sun dai zama daidai wa daidai ne sun da dace juna ne ولا يسن الشمس والقمر ba a yin tafiyan shamsu wani kamar da- da- da wata da rana a tafiyan su نعم su biyu ba a yi wannan ba لا عدم المماثلة saboda rashin mai matsala ba shi daidai ba a ga rana daban wata daban
نعم وقولهم القمران kada su da suke للشمس cewa alkamaran din nan shamsu wani kamar yi taglibin ne نعم wannan tafiyan ce taglibi a wannan wata da rana a ce musu alkamara ne نعم eh shi ma kamar yadda muka faɗa ne a baya can sai na abubakar da sai na umar a ce umar ne نعم
to duk wannan tafiya ta libya ne da wannan kawai نعم وأن لا يستغنى kuma kada ya zama an wadata بتسنية غيره عنه da ta sanya wani sa ya zama akwai wani wanda yake shi din yana da wani irinsa wanda aka masa tafiya نعم to kaga shi ba ko ba a masa tafiya ba kenan za a iya gane shi kawai نعم in aka tayi za a yi tafiya wancan din- wannan din sai a yi tafiya wancan din kawai shi kenan نعم eh
ولا يسني سواء saboda haka ba a tafiya na sawa'u في الاستغناء an tafiya عن تسنيته saboda wadatarsa ga tasniya bi tasniya ta siyin ne نعم tasniya ne ta siyi ba ana cewa siyana ba نعم duk abin da daidai suke ba eh مم.
kamar ce yadda shi yake bara نعم za ka na kula kadarin kuma rikin mulki fa Na.
siyani illi نعم ma ya shiru wa ma ya kaga siyani نعم ba haka ai daga siyi ne aka tasniya siyana نعم amma mai ma'anar su ma'anar sa ai ɗaya ne sawa'un ai shi siyi ba نعم daidai yake da sawa'un mutum da siyi ana tasniyarsa da sawa'u ba- ba a buƙatar shi ake sai an masa tasniya نعم tunda ya zama an wadata ga barin tasmiya su saboda ana da wata Ana da tasmiya wani- wanda yake suna da ma'ana على iri إيدي ده.
sai da haka ba sai an tasmiya su نعم shine abin da ke نعم والجمع da jami'i ينقسم إلى ثلاث shi kuma jami'i ya kasu zuwa kashi uku
مذكر سالم akwai muzakkari salimi مؤنث akwai سالم mu'annasi salimi وجمع تكسير akwai jam'u taksirin kuma
وجمع المذكر السالم kare kare lafazin mufradin za a yi a canja a mai da shi ya zama jami'i نعم shi jami'i muzakkari salimin shine zamu ji shine ake kara mai lafazin wawi da nuni ko kuma ya da nuni نعم kuma ana ce kuma sha ya kara ma alifi da ta Hmm.
kuma inda za mu ci kawai musulmatin muminatin kanatatin tayibatin duka jami'in ma'ana salimi نعم don wata kasiran ku shine wanda jami'in ne amma sai a kare tsakiya نعم kamar rajulu ne a ce rijalu مم.
kaga an kare aksa a libi sai zama shi ba wani abu ke kara masa ba kawai kare ya kuma a canja wasu lansa kamar asadi zaki sai aka ce usudu نعم zakuna kaga wasu lan kawai aka rikon daga mata a cikin kuma arba ya suka zama jami'i Na'am.
shi a kira jami'i da kasiri kenan نعم فجمع المذكر السالم kaga jami'i muzakkari salimi هو لفظ shi lafazi ne دل على أكثر wanda ya shirya ala a kasara a bisa أكثر mafi yawa min itinaini daga biyu wato ya shirya a bisa mafi sama da wasu biyu
بزيادة واو ونون da ƙarin wawi da nuni shi ya nuna abin da ya fi biyu wato daga uku kenan zuwa abin da ya sama نعم amma a أو ƙara masa kamar yanzu yadda kace zai duna نعم eh a halin rafa a kenan مم. أو ياء ko ونون kuma ya da nuni idan a halin nasba ne ko jara zai dina ra'aytu zai dina ko maratu bi zai dina نعم كالزيدون kamar zai duna والصالبون salihuna نعم a وزيدين halin rafa a kenan wanda zai dina زيدين eh, jami'i muke magana wanda zai dina wa salihina نعم a kaga shi ma ya da nuni kenan نعم نعم والمفرد الذي يجمع هذا الجمع mufradi wanda ake tara wannan jami'in إما أن يكون جامدا ko ya zama jami'i ne أو wanda مشتقا yake ba zai yi za ka canza shi zuwa wani abu ba ko kuma mushtaki ne shi za ka iya tsago shi ne daga wani abu نعم ولكل شروط ko wanne da yana sharaɗin sa
fa yushradu fil jamidi shi an sharanta a cikin jami'i an yakuna alaman sai yana da wa'annan sharaɗa na farko ya zama alami ne da Limuzakkar.
muzakkar ilin alamin ta ta ne sai ne tarkibi kuma wa'annan su ne da sharaɗan sa gaba da na'am wa'annan sharaɗan sa gaba ɗaya.
na'am an yakuna ya alaman zama alami ne li na muzakkari namiji aqilin mai hankali haliyan min ya at-ta'i zama yawo binta gabaranta kuma ba ta a tare da shi wa min kuma at-tarkibi yawo binta gabaran tarkibi shi kuma ba Na'am.
tarkibi ne irin tarkibin mazijin ba wanda za a ce si ba wai Mm.
ko nifta wai ko halawai ko makamancin irin waɗannan abubuwan idan wasu kamar suna guda biyu ne aka aka haɗa shi
fala yuqalu fi rajulin ba a faɗa a cikin rajuluna rajulun a ce rajuluna li adami al-alamiyyah saboda mai ba alami bane shi rajulun na'am kaga wannan sharhi na farko ya ya kauce da kansa shi za ba za a yi masa Mm. wala fi a zainabin cikin zainabu kuma zainabuna a ce zainabu na ba li adami domin at-tazkir ba mace bace ita ba namiji bane kai abuwa
wala fi lahiqu alamar da zirgo da karin haka na ba cikin lahiku alaman li farasin alami ne lifarasin ga doki doki ne ake kiransa lahiku na'am lahiquna kaga shi ma gashi alami ne muzakari ne amma kuma garo a gilin Mm.
ba ka ce lahiku na ba Mm. li adami al-aqli saboda ba hankali shi doki wala fi dalhati wala cikin dalhatuna talhatu kaga shi alami ne muzakarin ne a gilin ne amma kuma yana ta wata mai kakaci a ga cikin sharadi uku amma ba ɗayan ba ba shi da shi li wujudi ta'i saboda samun ta talhatu ka ce talhatu na ba na'am saboda akwai ta tare da shi wala fi sibawayhi sibawayhuna kuma ba ka ce sibawai huna ba shi kuma li lokaci wujudi at-tarkib saboda ya zama tarkibi ne murakabi ne suna siba ne daban waihi daban na'am sai ka hada kace siba waihi ka hada su to ka ga wannan akwai tarkibi tare da shi Mm.
to haka duk ya zama ba zai yi wannan aiki ba
wa yusradu fil mushtaqi da an sharanta a cikin wannan musaki an yakuna sifatan ya zama sifa ne li muzakkarin muzakarin ne namiji aqilin mai hankali haliyatun min at-ta'i domin kawo tun daga baranta laysat ala wazan af'ala shi ne wanda can muke magana kaga duk mun yi su a nahawu can ko Mm.
kamar amiru amirun da mutum gunan da muka magana na'am kaga amiru shine wanda ya hada wancan suku sifofin gaba ɗaya wancan wanda muka faɗa Mm.
alamar ne lumu zakarin aƙilan halin ta ta nasu mai sarki duk gaba ɗaya sharɗi guda biyar ɗin ya zama ya tara su No.
za ka amiru za ka iya cewa amiru na Mm.
Eh. sai mu zunubi kuma ita ce shi kuma ta zama sifa ce lumu zakarin aƙilan halin min ta ta nasu da sarmin min wajen af'ala fa'ala a wala min ba fa'ala na fa'ala wala min ma ya saurin mu zakar wal mu'annas su na'am wannan su ne sharɗan su kuma naka na'am shi ne gashi ne shi ma zai faɗa laysat ala wazan af'alu eh ya zama ba ta zama ta auna awon af'ala ba allazi Kuma alif ma nusu fa'ala.
fa'ala wanda macen sa fa'ala za ka ce kamar a hamara hamra kaga a hamara namiji hamra mace wala fa'alana ko kuma ya zama bai zama min bayi fa'alana fa'ala bane namijin a ce fa'alana mace kuma a ce fa'ala allazi ma nusuhu wanda fa'ala matarsa fa'ala ne to shi ma kada ya zama haka na'am wala mimma yaswi fihi al-muzakkar muzakkar wal muannas na'am wala wanda muzakkar da muannas yake zama yana yana taruwa da namiji da mace duk sifa ce amma kowanne haka zaka ce kamar imra'atun saburun rajulun saburun mutum mai hakuri mace ma saburun ba ka ce saburun ba da duk in wannan irin wannan shi ma ba kai masa sharadin shi ma sharadi ba za a yi masa ba ba za a yi masa irin wannan jami'i na muzakkari salihin nan ba ƙara masa wawi da mai na'am fala yuqalu fil murdi'u ba za ka faɗa a cikin murli'un ba ce murli'una ba mai Na.
tayarwa mace ka ga mace ce na'am la sifa adam ce sifa ce amma ba muzakkara ba ce wannan sashi la adam tazkiri saboda rashin tazkiri na'am wala fi nahwi tarihin farihi haka na misalin farihu sifatu farashi sifatu farasin sifa ce ta doki kuma ka ce Fari- farihu farihuna.
farihuna domin an ce da muzakkarin aqilin kuma la adam al aqal saboda rashin hankali
wala fi allamatu walakin allamatun allamatuna ce allamatuna bi wujudi ta'i saboda samun tashi kuma har allamatu wala fi nahwi ahamaru ahmaru ahamaru ahmaruna a cikin ahamaru kaga shi kuma ya auna awon af'ala fa'ala ne na'am namijin su af'ala ne mace kuma hamra'a ake ce a hamara hamra'a ne mutum da ya zo a cikin babin af'ala alazimu a nufi fa'ala to ba za a shi ma ba dama a masa jami da zakari salimi a masa da wawu نعم لما جيه على وزن أفعل الذي ما نسه فعلا وشذ قول حكيم الأوري بن عياش na hakimu al'awar bin ayyashin alkalibi الكلبي shine yazo yake cewa fa ma wajidun nisa'u bani tamim halal Hala'ila aswadina wa aswadina.
ahmarina Mm.
kaga sai yace aswad ne da ahmaru na'am wanda kuma awon su ya auna awon afala fa'ala na'am ko na'am
kamar Aswad aswad ne sauda.
sauda ne Mm.
ko ahmara ne hamra ne na'am To amma kuma sai ya musu irin jami'i jami'i na muzakkari salis kuma ya musu da yadu na'am To wannan shazi ne wannan abu na'am a ce an yi musu irin wannan
wala fi nahwi adshana a disha nuna Mm.
ko kuma a disha ne ka ce a disha nuna kaga shi kuma fa'alana ne alazimu anisu fa'ala
na'am domin a disha ne mace kuma sai ka ce a disha ba na'am dama tun da ya auni irin wannan awon ba dama shi ma kai masa jami'i muzakkari salimi ba dama kai masa irin wannan jami'in da ake sawa wuni na'am li kaunihi ala fa'alana idan mun ya ba a bisa awon fa'alana ne Allazi alazimu ma anisu anisu fa'ala
wala fi nahwi adulu Adulun.
a cikin misalin adulun wasa wasa burin wajen wajarihun duk waɗannan sifarsa namiji da mace duk gaba ɗaya ɗaya ne mace adulun za ka ce Mm.
haka na namiji ma haka saburun jarihun ɗin da haka yake na'am inda haka ne da namiji da mace sun yi tarayya a cikin sifa ɗaya Mm.
ba wani bambanci da isa ba dama shi ma kamar jami'in muzakkari salimi ka ce aduluna luna ko saburuna saburuna ko jarihuna na'am listuwa ilmu zakari wal muannas fiha saboda muzakkari da muannasi duk sun yi tarayya a ciki
na'am
jami'in muannasi salimi jamil muannas salimi جمع جمع جمع مؤنث wanda yake salimi ma dalla ala aksara isnaini min shine isli wanda ya shira a bisa sama da biyu bi ziyadati Kashi alif kuma yau bi ziyarar alifin wata is da ƙara alifi da sa alama ala mufradi a bisa mufradin sa
ka fadi matun kamar Fadima tun wa ko zainabatun wa hadha al jam'u wannan jami'i na'am dan kasu fi jami'i alam al inas yana kiyasuwa a cikin jami'in nan na a alamar ina duk alami na mata na'am za ka iya wasu irin wannan jami'in duk gaba da na zainabin kamar zainabu ka ce zainabatin wa hindun ko hindatun wa maryamu kamar ya matin duk za a iya yin waɗannan
wa fi kulli ma hutuma bitta'i mutlaqan a cikin duk abin da ya zama kuma an cika shi da ta abin laban zaki ba kai
ka fadi matun an fadi mato wa dalhatu ko da lati duk wanda ya zama yana da ta na'am laban kowanne sunan namiji ne ko sunan mace inda yana da ta na'am muannasi ne lafazi ko muannasi ne lafazi ma'anawi kowanne da su za ka iya sa iya masa irin wannan jami'i ne No.
yana da yana yana da ta
wa yustasna min zalika imra'atun ana togewa min zalika da wata nan ana togewa na na imra'atun mace wa shatun fashatun da akuya
na'am wa qulatun na'am wa
ko kulatun ko eh da kuma qulatun kulatun masalan eh biddami wa tashi da ake kulatun kenan na'am Ismul ismul ubatu.
ubatu shi suna ne na irin yan tsananin nan na'am wa amatun da kuma amadu li adami urudiha duk saboda rashin zuwan su duk waɗannan gashi sun kare da tadin amma kuma ba a musu irin wannan jami'in ma na italimi na'am saboda bai zo ba a laraba ba a ji an ji ba a ji sun yi shi ba to Ah.
shi yasa shi an toge shi ba za a yi kiyasi su ba ba za a yi ba ba za a kiyasta ba a kansu su waɗannan dai suna ba a ji an musu ba na'am a ana yin kiyasi na'am a ka'ida wannan din duk wanda yake suna ne mutlaƙin ya kare da ta to ana masa irin wannan jami'in ma'ana shi salimi din na'am amma su waɗannan an toge su domin su ba a ji su ba a ji laraba sun yi su sun yi su na yanzu ba saboda haka ba za a yi su sai dai a musu haka na'am yawa na'am ga ce imra'a imra'a tun kenan ya za a ce ba za a ji ba
وفي كل ما لهقته ألف التانيس mutlakan مدلقا haka na ana yin jami'i ma'ana salimi a cikin duk abin da alifi na tanisi ya shiga cikin ya suke sadu da shi مقصورة mutlakan kuma shi alifi tanisa نعم makasuri ne ko mamdudi ne أو ممدودة eh alifin kowane ne dai.
نعم فصل ما kamar salma ka ga makasuri ne wa hubla نعم da وسهراء kuma sahara ka ga mamdudi Wa hasana.
duk waɗannan a iya masa a iya musu a iya wannan su ake salmatin ko hulatin ko sara'atin da dai sauransu نعم ويستثنى من ذلك فعلاء Eh, mu'annin su af'ala نعم amma an toge wanda yake fa'ala ne wanda macinsa kuma af'ala ne نعم duk wanda ya zo da awon fa'ala wanda macinsa kuma af'ala ne وفعلاء Ko مؤنث kuma فعلانا fa'ala wanda mu'annin su fa'ala ne fala yi jima'a na hazar jami'a نعم to ba za a yi musu irin wannan jami'in ba ba a yi musu irin wannan jami'in na'am kama la yujma'u muzakkarihima jam'u muzakkarsa muzakkarin kamar yadda ba a salim yi masa jami'in muzakkar wani suke yin jami'in muzakkar misali na'am wa fi musaggari yawa yawa to karatun ne muka muka ƙara ne ni ba na ga karatun kamar misali na'am bisa min zalika fa'ala a mu'annisu af'ala yawa shi fa'ala din shine mu'annisu af'ala namijin shine af'ala eh karatun dai da muka yi a saman ne dai shine eh namijin af'ala wa mutum kuma af'ala fa'ala eh wato kaga fa'ala ita ce mace af'ala shine namiji eh da kuma fa'ala mu'annisu fa'ala na Mm.
shi kuma fa'ala da shine shine mutum kuma fa'ala na fa'ala nan shine muzakkari ne eh kuma duk wannan ba a yi ne na'am shine yake kamar la yaji muzakkar muzakkar muzakkar ruhuma na'am jam'a muzakkar salim kamar yadda ba a yi wa namijin su ma jam'i muzakkar salim ya mun faɗa a can sama mm ko na'am cewa duk wanda suka wani irin waɗannan ba a yi musu jam'i muzakkar salim to jam'i mu'annasi salim ma ba a yi musu na'am su ma ba a yi musu irin waɗannan na'am yawa kamar irin su a hamara hamara da ba na'am a yi musu wannan abun ba eh duk wanda ya auna irin wannan abun yanda su can ba za a yi musu jami'in muzakkari salimi ba matan su ma ba za a musu jami'in muzakkari yawa abunan jami'in mu'annaci salimi yawa yawa ba za a yi ba Mm. wa fi musaggari ghairul aqili na
ko mafi musagar eh a cikin musagar- musagari na garin akili Mm.
wani wanda yake na wanda ba shi da hankali na'am ka jubaidu kamar jibailu kaga j- musagari ne tasgiye ne na jabalu na'am da shi ma wannan ana iya masa ne an gane na'am wa duraihimu ko durahim a ce durahima durahima ta wannan yan ƙananan turhamomi ne a iya masa tasgiri waɗannan ko jibailatin a iya yi.
na'am wa fi wasfihi aidan haka na a cikin sifar sa'ilan koma a cikin zance sifar waɗannan ɗin ma jibailun ɗin duk sifar da ta zama kaga jibailu ai ba shi da hankali Mm.
ko Ibrahim ba shi ba shi da hankali da abu ne bai ra aiki da ne Mm.
to irin waɗannan ana musu tasgirus ana musu wannan zai ji ma'anar su sami na'am a gane Na'am.
haka sifar da ta zo ta gairo al'aƙila ta na'am ita ma ana mata eh kamar yadda kace wannan musaggara.
dutse ne yawwa kamar kace wannan dutse ne rafi hatin na'am jubailin ne rafi hatin a Na'am.
sai kai rafi wani ai sifa ce da ta ta ta ta- ta wannan ko Mm.
ko shami hatin na'am sai ai ana ana yau dutse don wannan to irin waɗannan sigogin duka iya musu na'am tunda sifa ce ta gairar aƙili Mm.
sifa ce ta wanda yake ba mai hankali ba na'am to a iya masa irin waɗannan na'am eh fa shamihu shi sa yace kamar shamihun sifatu jabalin wata sifa ce ta dutse ka ce shami hatin wannan jabal ju- eh, eh, dutse ne shami hatin na'am ko kudu sai ko kuduro rasi hatin duk irin waɗannan abubuwa rasi hatin duk ka iya yin waɗannan duk kowanne ka iya musu na'am wa ma'adudu sifati yawmin haka na da ma'adudin ne
ma'adudin
da abin kidan yawa da abin kidan yawa sifatu yau ne da sifar nan na wuni wato mana sifa ta wuni ce amma kuma madudin abin kidan yawa eh kamar yau mu kamar yau mu kenan a ce a a kidan ya a ce ko rabi'u rabi'u a yami kenan ko kuma kudin gyaran na kuma a dudu suka ke wani ko
na'am
to mu kara sosai mu duba shi
fi kulli eh fi kullu ma fi haka na a cikin dukkanin nahu ma ko na'am yace wal ismu kuma lam yas lam yasma lahu a to Jam- kuma nan wajen akwai yara tafsiri.
akwai yara a cikin wannan abu wal ismu humasin eh kuma sai yace wa fi kullu ma fi lam yasma lahu yamu tafsir ko Mm.
wal ismu kuma shi namu namu zai fi kyau Mm.
wal ismu suna wanda yake humasi Lam wal yasma isma'ilu lahu jam'u tafsiri.
ba a ji jam'i ne na tafsiri sai cikin sa ba na'am kasura duk kamar su radiku wa amma hammamu mu ko wa is- ko isdablu kuma istablu na'am eh su radiku sura bene Na'am.
ko amma mu dakin wanka ko istablu kamar irin wanda ake rakatuwa na'am irin waɗannan abubuwan duk ba a ji humasi ne duk ba sai wannan ne ba a ji cewa ana yin musu jam'i na
tafsiri tafsiri ba Mm.
wa ma da zalika abin da yawa ne ce wannan wa maqsurun ala simai to wannan abin takaitawa ne alal sama'i Na'am.
bisa sama'a duk abin da ba wannan ba to kawai sai dai kace sama'i ne kaji laraba suna faɗa ne wallahi ba su alai kenan na'am ka samawa wasu ce samawatin wasu jillatin sijillati eh wa ummahatu na'am eh duk waɗannan kaga laraba ne kawai aka ji sun yi sai a matsayin jami'in tafsiri ne na'am amma wallahi ba su alai na'am eh
na'am alhamdulillah alhamdulillah